أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan rana da muke karatu a cikin littafin riyadu salihin za mu tashi a kan babi na 233 wato babu fadil itiki babi wanda zai yi magana a kan falalar 'yan tawiyaye a halin da muke ciki wasu ayyuka na alheri su ne suke wato zama kamar 'yan tawiyaye dai yanzu babu wuyaye wato babu bayi sai dai akwai abubuwa wanda sun yi kama da bauta akwai kangi idan aka fitar da dan adam za ka ga an taimake shi a cikin rayuwa a sanya dan adam ya yi kaɗai ilimi an yanta shi a sanya shi ya zama mutum tsayayye da kafarsa shi ma yantawa ne abubuwa da yawa wanda yake su ne amma da yake abu ne wanda ba a cewa ya kare shi yasa zaka ga har yanzu babukan suna nan na ɗan tawiyaye wato shine a sai bawa a sai ya tafi abin shi shine to musulunci da yake bauta da ake yi musulunci ya zo ya samu wato duniya ta cika da bayi saboda bayi a lokacin nan kasuwanci ne duk wanda ya samu jari kawai sai ya tafi kasuwan bayi ya taro mutane ya tara su ana alfahari wannan ya ce ina da bawa ɗari biyu kan da ka san ana kiwon shanu wannan ya ce ina da bawa goma wannan ya ce ina da ashirin in bawa mutum ya cika ya sai da shi da tsada to wannan bautar musulunci ya zo ya karar da ita cikin abubuwa na shari'a da musulunci ya ce a yi kaga wannan abubuwan da musulunci ma ya zo da shi zai gwada ma cewa musulunci baya san a yi bauta shi yasa ya kawo laifi ma an kai a musulunci zai a ce ka yanta wuya yi laifi azumi in mutum ya ya sha da gangan kafara ta kama shi akwai yanta wuya yi rantsuwa idan mutum ya yi da gangan zai kafara akwai yan taiwuyaye zihari idan mutum ya yi da gangan duka akwai yan taiwuyaye so musulunci yana son a yi ta yan tasu su zama ba bayi ba saboda dan adam ya zama bawan Allah kawai shi kadai wake wahada hula sharikala wannan shine abin da ya fi komai amma in an ce bauta ba ana nufin bauta na aiki ba eh a ce ya sa ni ka ya sa ka sa ni aiki kamar wani bawanka misali to saboda su bayi su ba su da control ba su da yanci idan mutum yana da bawa yana iya yin shawara ya masa aure ya nema masa mata ya masa aure amma duk ƴaƴan da zai haifa na mutumin ne ba na bawan ba kaga ai kowanne ya isa abin tashin hankali ƴaƴan da zai haifa ma ba nashi bane da haka komai ya zama na mai gidansa قال الله تعالى فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة على مدوكشين sarki yake cewa فلقتحم العقبة don me dan adam mutum ba zai yi kokari ba wajen aikata ayyuka na alheri shine falakta hamal aqaba me yasa mutum ba zai kusa ba wajen aikata ayyukan alheri shi Allah da kanshi yace wa ma adra kamal aqaba me ya sanar da kai wannan aiki na alheri wanda ake son ka kusa kai shi Allah yace fa ko raqaba shine yan tawiyayi wato aiki ne mai lada idan mutum ya yanta wuya ya kusan ya kai aljanna za mu gane haka da lafazin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda za mu karanta wa an abi hurairah radiyallahu anhu qal قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عدو منه عدوا منه من النار حتى فرجه بفرجه متفق عليه an samu hadisi daga abi huraira yadda Allah su kara tabbata a gare shi yace annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gaya mu yace mun man a ataka rakabata duk wanda ya yanta wuyaye muslimatan amma musulma ataka Allah bi kulli udwin minhu udwan min Allah zai yanta kowace gaba na mutumin da ya yanta wuyaya kowace gaba Allah zai yanta ta da gabar shi ba wanda aka yanta maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta farjahu bi farji har al'aurar bawan da al'auran wanda ya yanta shi kare kenan shi yasa malamai da suka yi magana akan wani irin bawa suka yi magana cewa mutum zai yanta bawa ya samu cikakki mai cikakken halitta don mai kaga in ya samu mai hannu daya ke nan hannun shi daya ya fi ba na hannun shi daya zai rage ba a yanta shi ba na in ya samu mai kafa daya kafarsa daya za ta rage ba a yanta shi ba suka yi magana cewa a samu cikakkiya bawa lafiyayye a yanta to duk gaɓoɓinsa Allah zai yanta gabar wanda ya yanta shi da gaɓoɓinsa bi ma'ana Allah zai yanta shi daga shiga wuta وعن ابي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اي الاعمال افضل قال الايمان بالله والجهاد في سبيل الله قال قلت اي الركاب افضل قال انفسها عند اهلها واكثرها ثمنا متفق عليه أسامو حديثي لك أبي ذر yadda Allah ta ƙara tabbata a gare shi yace wata rana na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam nace ya rasulullah a cikin ayyuka na alheri wanne ne yafi falala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce aikin da yafi kowanne falala shine imani da Allah Allah ya sa mu imani da shi wani kila wani ya ce ai mun riga mun imani na da saura Allah ya sa imaninmu ya zama cikakke Allah ya sa imaninmu ya zama wanda za mu yarda da Allah saboda matsalar imani shine ya dangance ni ya dangance ka mutum ya samu sakankancewa da yarda da miƙa wuya ga mahaliccinsa ya samu sakankancewa da yarda cewa komai yana hannun Allah ya samu sakankance a zuciyarsa da yarda cewa arzikinsa yana hannun Allah ya samu sakankancewa da yarda cewa rayuwarsa tana hannun Allah ya samu sakankancewa da yarda cewa ma sha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun duk abin da ake yin nan sai abin da Allah ya so yake faruwa abin kuma da Allah bai so ba ba wanda isa ya faru da shi idan mutum ya samu wannan zai samu nutsuwa shi yasa zaka ga cikin addu'o'i da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar a ce Allah na baka ajiyar addini na astaudiullah addini Allah na baka ajiya ajiyar addini na Allah ka ajiye min bi ma'ana Allah ka tsare min musulunci na ina fa addu'a ne har da ku na ce amma haka lafazin addu'ar take Allah ka tsare min addini na to Allah ka tsare mana addinin mu ya zama addinin ya tsaro har mutum ya mutu yana musulmi shikenan a zazzara an zara ran mutum yana musulmi fa an duk wannan kwama ta da duniya na an gama na mutum ya yi sa'a Allah ya sa mu sa'a kuma da zarar mutum an zara ran shi ba musulmi ba kuma ya kwaɗo Allah ya kiyaye kuma Allah madaukakin sarki in ka bashi wannan ada amana da zai rike ma Allah yana rike amana cikin kisar sayyidina Umar dan Khattab wata rana wani mutum ya taɓa zuwa ya zo wajen sayyidina Umar shi da ɗansa ɗan yaro ɗan ƙarami sayyidina Umar ya kalle shi ya ce kai ban taɓa ganin uba da ya kama da ɗansa irin ka ya ce kaman ku wato ta kai ta ƙarshe abun mamaki yadda ka san har ya kwatanta su da hankaka sai yadda ka san ɗan hankaka wato babu wani abun da ya sha bamban tsakanin jikin uban da jikin yaron sai na umar yana kishin gida yake wannan magana sai mutumin ya ce a khalifa kake wannan magana don ma baka san labarin yaron ba yace baka san ma labarin yaron ba ai mahaifiyarsa sai da ta mutu ta haife shi mahaifiyarsa sai bayan ta mutu a cikin kabari aka haifi yaron nan ya ce sai din umar sai sai din umar ya tashi ya gyara zama eh shi ne sai yake gaya masa ya ce kaji kaji labari na muna zaune da iyali na tana da ciki duk komai talauci na shiga talauci ban da komai na ga dole sai na yi tafiya don na je na yi kwadago na samo dan abin da za mu ci ba ta so ma take cewa na yi kan na je ta biyo ni na ce kai ta yi haƙuri ta ce ya ce har ta biyo ni lokacin da zan tafi sai na tsaya na ce sai na dafa cikinta na ce Allah na bar maka ajiyar wannan yaro Allah na bar maka ajiyar wannan yaro da ta ji na kira Allah ya ce kawai sai ta rabu da ni kawai sai ta juya shi kenan ya ce masa na tafi na je na yi kwado gona na samu tsawon lokaci na dawo shirin da na dawo na dawo da daddare mutanen ƙauyenmu suka tare ni na zo na ga gidana a kulle suka bani abinci na ci sai suka ce aka kama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan sun san yadda suke da mata yace ya ya sun san yadda suke suka ga musa iyali na tare nayi istirja'i nayi haƙuri saboda na san tana da ciki ko ba ta haihuwa yace ina zaune sai na dubu inda ake binnewa makabarta kun san makabarta a bayan gidajen mutane take duk inda mutane za su yi al'umma yanzu kamata a ce duk estate estate da ake yi a ringa cire filin makabarta a ciki na estate developers na su ringa tsara faɗinsa ana cire makabarta a baya gyara shi ya zama makabarta in mutum ya mutu kawai sai a kai shi makabarta shi yasa ai ɗaukan jana'iza ba a mota ake ɗaukan jana'iza ba ai ba shari'a ba ce daukan jana'iza a mota jana'iza a kabarin mutane ake daukan ta saboda ne a bayan gidajen mutane ne makabartar an dauka sai a daura in ma wasu gaji sai wannan su karba haka ake kai jana'iza amma yanzu kaga tun da makabartar na wani kauye daban na dole sai ya zama da haka ya duba sai ya ga wasu hayaki na tashi a makabarta hayaki haka da haske haske a ciki sai ya ce wa mutane a ya nake ganin hayaki na tashi a makabarta sai kowa ya gu ya ce masa gaskiya wallahi tun ranar da muka binne iyalinka wani hayaki yake tashi daga cikin makabarta wato wasu sun sha jinin jikinsu cewa ko wuta ce a cikin makabartar sai ya ce musu matata kullum tashi take da daddare tana sallah matata mutuniyar kirki ce tana mai tsoron Allah ce mai kaza ce ta ce Allah ba zai wulaƙanta ta ba haka ya gaya musu ya ce amma Allah ce ya gani ya tashi jama'a suka bi shi ‘ya'yan babbanni shi aka je magabarta da abin bude kabari yana bude kabari kawai sai ga jariri jariri a zaune a jikin cinyar mahaifiyarsa ita ta da ya ɗauko shi ita kaji labarinsa ya ce lokacin da zai ɗau yaran sai ya ji ana yi masa magana bai san daga inda ake magana ba cewa ga ajiyar da ka ba Allah ka ɗauki kayanka ajiyar da ka ba Allah ga ta nan allazi la tudi'u wa da'i'ahu wanda in an ba shi ajiya ba ta lalacewa to Allah mun baka ajiyar addini ya Allah ajiye mana la ilaha illallah muhammadur rasulullah mu rayu da ita kuma mu mutu da ita eh duk wani abubuwa da ke faruwa saboda yanzu matsalar wani rayuwar wato guruf guruf shaidanu iri iri sun fito wallahi kokari suke su raba mutane da imani wallahi kokari suke su mai da mutane arna na ga wani abu a cikin waya da aka turo shi yasa in na ce zan fita a wayan ma sai na ga kuma kan na fita wato kamar dirama ce amma mai mugun hatsari amma wanda suka shirya ta kuma sun shirya akwai manufa kuma Allah ya kiyaye 'ya'yanmu wato sun tara mutane ne kamar su goma a bakin masallaci suna alwala da ta da hijabi wani neman da rawani ana ta alwala sai ga wasu kuma za su tafi coci su kuma da shigarsu da bible ɗinsu suka zo suka gaisa suna alwala sai ɗaya daga cikin sai ce a za ku je wajen bautan ku ne a sai ɗaya ya ce a to tun sai ɗaya wai ya ce musu ai to ai su masu zuwa ta ba sai ya ce wa ‘yan uwansu to ai dai Allah ɗaya muke suke bautawa don ba muke ba na ya ce muke ai to Allah ɗaya suke ba me zai hana su je su taya musulmi su sallah in ya so daga baya ta tafi cocin suka ce eh sai suka zo kun yadda me suka ce eh mana har aka ba su ruwa suka yi alwala aka shiga masallaci suka yi sallah aka yi gama suka yi dunguransu suka fito da suka fito sai wani daga cikin musulmi sai ce ah wai tun da su ma sun zo sun taya mu na to mu ma mu na eh mana ko a ramawa kura aliyata mu ma mu daka su mana cuci mu je mu taya su sai suka ce eh aka yi ittifaki sai suka bi su duk an nuno su suka zauna aka zagi Allah da su eh aka yi ji shine suka fito suna murna domin a cikin an matan tashi ma har da wani alfa alfa suka kira har ya ga wata budurwa yana so eh kuna ganin kaman wasa suke ba wasa suke ba akwai abin da ake nufi a ciki da ƙarshe har sai suka sa tambaya wai yanzu irin wannan ba za a iya mutane su yi comment irin wannan ba za a iya bai da najeriya haka ba ba za a iya ba in allah ya yarda amma wallahi haka suke zo a malaysia wallahi suna nuna wani abun burgewa ne wani abu ne kaga haɗin kai ko haɗin kai ya haɗu kaga an rushe kuliya ayyuhal kafirun eh an rushe ta an cire ta ba ta nan domin in tana nan babu wannan lakum dinukum wal yadi musulunci bai yadda a yi ɗanin wani addini ba idan kuka yi ɗana ɗanin addini kai da kai ɗanin kai musulmi kai aka cuta dai shi wancan watakila shi bai da doka a addininsa shi kowace kwama ta latakila zai iya yi bai da matsala amma kai akwai matsala domin yanzu mutum zai zama wajarot daga musulunci ta haka kamar suna yi kamar wasa amma in ka kalle shi hatsari ne babba hatsari ne babba kuma na taba gaya muku kunne na kunne na na taba jin lokacin shugaban kasa jonathan wannan ba labari ba ko gani ido wata wani lokaci an yi sallah mun je gidan yana shugaban ƙasa yana wa musulmai jawabi cewa ƙasar nan ana nan ana shirin haɗin kai ya nuna mataimakinsa malam na mabiyi sambo ya nuna shi wannan ina nan ya ce gashi nan har mun so mu tattaunawa ta yadda ran juma'a ma za mu tafi juma'a tare ran lahadi kuma eh kuma yana faɗa ta yana gaya mana yadda ake ƙoƙarin haɗin kai ne yana ƙoƙari yadda za a zama an haɗa kai to kaga haɗin kai wannan ba na musulmi ba ne tunanin ma ba na musulmi ba ne in wasu za su je su yi kai musulmi ba ruwanka da in kai wannan haɗin kai wallahi ka bar musulunci eh ka fice ta haka dole mu kula na kalli abin na ce to Allah ya kiyaye ƴaƴanmu saboda yanzu abubuwan sai ka yi hira da yara ka ji tunaninsu akan musulunci ga wannan baraka da ta zo wa al'umman musulmi na abun da ke taruwa a social media na malamai ai musifa ce gaba ɗaya abin ka kalle shi dunkulan bala'i dunkulan musiba ce ta afkawa al'umman musulmi ta kowane ɓangare ya sa wato gaba ɗaya domin zubar da mutuncin malamai zubar da mutuncin addini ne jama'a in na ce ni kuma malamai ina nufin duka malaman izala da malaman ɗarika duka malamai ne zubar da wulaƙanta su wulaƙanta musulunci ne dole ne dole ne a kimanta su dole ne a domin daranta su ba wai su akewa ba addinin akawa sa'annan wulaƙanta su addinin aka wulaƙanta tun da dai addinin su ne a ciki ana rigima tsakanin malamin izala da malamin ɗariƙa sai ka ga in kara karanta sai wannan wai shi ɗan izala ne wannan shi ɗan ɗariƙa ne sai ya dubi ɗan izala sai ya dubi malamin ɗariƙa ya ce da kai da malamin ka kunci abin kazanku sai shi kuma wannan ya dubi malamin ɗan ɗan izala shi ma ya dubi malamin sai da kai da malamin ka wanda da ta haife ku ta ci kaza kazanta ta suke ga musulmi da ya san me yake abun bakin ciki ne ba wai abu ne wai wani ko wani yayi nasara ba babu hasali ma a musulunci duk abin da ake yin nan babu wani musulmi da yake wa wani musulmi ya fata ya shiga wuta idan ka samu musulmin da yake wai wani murna ko wani wai zai bata ya shiga wuta mahaukaci ne saboda kai ma ina kake tukuna ina kake ina ka san za a yi ina ka kare ina ka je a ina kake kana duniyan nan ai ba ka da abin yi illa yi wa mutane fatan alheri kuma duk abin da kake so a gane ai na Allah ne ba naka bane annabawa ma da suka zo sun bar mutane ba su gane wani abu ba ba su ba kuma Allah ma ya ce musu a'a wa ma ala rasul illa albala manzo ma abin da aka dora ba shine yi da sako in ya idar shikenan imani na Allah ne innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wannan fa da wa ake magana da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to bare kai da ba wanda ya aiko ka in ka faɗi magana ba a ji ba shikenan kai fushi kai ta zagin mutane bai yi daidai ba ka yi addu'a Allah za su gane idan da irin wannan halin shine halin annaba na rantsi da Allah ko musulunci da ba mu samu ba a ce irin wannan shine halin da annabawa suka yi ai ba da yanzu dukkan mu arna ne to ta ina za ka samu musulunci tun daga zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da'ifa ya ishe ka aya mutanen da'ifa suka yi masa rashin hankali na ƙarshe ya je yana lallabin su ko tunda mutanen makka sun yi karɓar musulunci ko su za su karɓa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya je da'ifa suka ƙi yadda maimakon su kyale shi ya tafi suka sa yaran su ƙanana da mahaukatan su suka ringa jifan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama har suka ji rauni suka fasa mar kai jini yana zuba har yana taba kafar shi lokacin da ya dawo ana cikin wannan bakin ciki da damuwa Allah ya turo masa mala'ika Jibrilu tare da mala'ikan dutse mala'ika Jibrilu ya zo yawa manzo Allah sallama yace Allah ya ga abin da mutanen ka suka ma amma ga ni tare da mala'ikan dutse Allah ya turo mu an turo shi ne duk odar da zaka ba shi zai aikata idan kana son tunda maka kewaye take da duwatsu dutse ya tashi ya yi rawan banjo a maka da ɗayufa wato a dandake a mai da garin flat yanzu zuma rock ya zo yawo a abuja don allah wani gida za a samu misali na wani gida kowane mutum za a samu haka kowa to a can an ba shi oda duk abin da ya ce wa dutse gajini na zuba a jikin shi manzala ya sallama sai ya ce a'a wato ya gode ya ce ai sai ya tsiga hannu ya ce allahumma gafir li qaumi fa innahum la ya'lamu Allah ka yafe musu sun mun haka dan ba san matsayina bane ba san ni manzon ka bane yace ba na san a musu wani abu ina fatan idan su ma ba su yi musulunci ba Allah zai fitar a cikin ƴaƴayensu wanda za su yi musulunci to inda an dandake su sahabban ina suke babu ta kaga akwai hatta masu malaman ma da mu ɗalibai da su ya kamata lalle mu shiga hankalinmu wajen wajen wato gane cewa musuluncin da muka samu Allah ne ya bamu ba wai waye mu bane ba wai wani iya yin mu bane ilimi da muka samu Allah ne ya bamu ba wai mun fi kowa bane ba wai wani abu a'a kawai kyauta ce rahama ce ta Allah ba abin da yake zai bunƙasa shi shine godiya wa Allah kuma godiya Allah ka ba maganar ka dinga ji kaman ka fi kowa sanan hasali duk da kaji ana muƙabala an ce wa jadalhum billati ihsan kai jayayya da su da abin da yake mai kyau hanya mai kyau duk da kaji ana muƙabala fatan wanda suke muƙabala inda don Allah suke yi ba maganan wai wani rinjaye akan wani wani ya wulakanta bane a'a fata ne na cewa ka gane gaskiya ka bi gaskiya shikenan abin da yake akan akan mu amma abin ya juya wasu shiga cikin juya kawai ya zama har zage zage to dan Allah in aka zage malaman izala aka zage malaman dariƙa to suka rage a sai a tambaye ka kaga abu ya zama hauka ya zama shirme wanda bai kai yayi magana akan musulunci ba sai kaga yana ta surutu yana tabbata abin da ya ga dama duk sharrin wannan abin ne wannan abin ba wannan abin shedan ne Allah shedan ne ya tayi ya tayi shedan aiki sosai kuma yana kai Allah madaukakin sarki ya tsare mu Allah ka tsare mana imanin Allah ka tsare mana addinin Allah ka tsare mana mutuncin Allah ka tsare mana rayuwar mu Allah ka sa mu rayu musulmi mutumna musulmi sai babu fadlul ihsani ila al mamluk wannan babu zai magana a ashe ban karasa hadisin ba eh na akan imani da Allah ma nake nabi yace wal jihadu fi sabilillah da kuma jihadi saboda ɗaukaka addinin Allah bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada wannan amsar kala sai yace qultu sai nace ayu riqabi afdal a cikin bayi wanda ake yan jami'ayen su wanne ne yafi daraja sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace an fatuha inda ahliha wanda ta fi tsada a wajen masu ita sa'annan wato wanda ta fi daraja wa aksaru hasamanan tafi yawan kuɗi wato kenan yadda ake siyan ragon layya haka ake son in ka je siyan bawa ka samu lafiyayye koshashe don ya fi tsada bayi aiki suke yi shi yasa mutum ya je yake neman koshashe wanda zai aiki sosai don nama an sayi shi ne saboda hidima da ayyuka ko da fada zai tsare ma aika ka nemi kato ko misali ko me zai sa ka sai bawa ma gadi zai ma za ka nemi lafiyayye ko wanda in barawa ya zai iya bin shi da gudu da gudu ya kama shi in ma wanne ya taba ka za ka ce bawa na kai mun maganin sa eh dole ba za ka nemi ta mushashe to wanda yake ya fi lafiya ya fi wato daraja to shi ma ya fi lada idan aka yanta shi kuma bukhari da muslim ne suka rawaito wannan hadisi sai babu a farin ihsani ila al-mamluk sai babu da zai magana akan falala na kyautatawa wato wanda aka mallaka ko bawa قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم على ملوكتين سركي yake cewa wa abdullah ku bauta wa Allah wala tushriku bihi shay'a kada ku yi tarayya da Allah cikin wani abu wa bil walidaini ihsana su kuma iyaye a kyautata musu Allah ya yi umarni cewa mu kyautata wa iyayenmu su ma iyayenmu sun kyautata mana babu wanda iyayen shi ba su kyautata masa ba yawa tun daga aihuwa kasan iyaye sun kyautata wa mutum tunda lokacin da aka haifi dan adam ba abin da ya isa yi ina jin ko mari aka dalla man to zai mutu jariri ba sai wani gyaran Allah amma haka ake ta tarerayarsa eh har ya girma to kaga wanda ya ma wannan hidima kuwa ai dole ka kyautata masa ko ma ba a ce ka kyautata masa ba in da hankali iyaye ai abin kyautatawa ne dawainiya sun sha dawainiya dawainiyar uba da dan sauki galibi wani uba ma bai san dawainiyar da iyaye suka sha kawai an mara haihuwa ne watakila ma yana da wata mata ya koma can gidan na bai ma san me ake ba kawai sai bayan an yaro an yaye shi kamun ya zo shi yasa wasu iyaye mazaje suke zama azalimai wajen abin da ya shafi 'ya'ya akwai wanda idan yaro ma ya yi kuka wai sai kama wa uwar fada wai domin yaro yake kuka wannan ai zalunci ita ta sa shi kuka akwai wanda in matarsa ta haifi da mace kuma suke ransa ya ɓaci tun jahiliya har yanzu akwai su shi to ita ta ita ta kero namijin na o ita ta kero macen ko ita ta kita kero namiji me yana ta a ciki na ba komai in ma abin zargi ne kai ya kamata a yi a zarga na misali abin jin haushi ga ya kamata a ji haushi tun da zan mai baka sa namiji ba ah tsakani da Allah ah to ba ba maniyin ka bane ai kaga zalunci ne zaka ga mutum yana tabada wai ta haifa to bi tana haifa mata wannan rage hankali ne me na ta a ciki babu abubuwa da yawa za ka gani ka kalle su kasan kawai zalunci ne ganin kawai dan adam an ce shi ne oga an ce shi ne a gaba a rijalu kawamuna alal nisa wannan ba dalili bane akwai ran da za ku yi hisabi akwai ranar hisabi shi yasa in ma mutum yana ga yana sama to yasa ne akwai na sama da shi shine Allah eh shi yasa umarnin mutumin shine a tausaya musu a kuma tausaya musu eh kada a zalunce su wa bi zul qurba Allah madaukakin sarki yace kuma a kyautatawa ɗan uwa makusanta makusanta wale tama a tausayawa marayu wal masaki a tausayawa miskinai wal jari zul qurba a a tausayawa wato makwabci kuma ma'abucin wato kusanci wanda yake da dangantaka da mutum wajen nasaba wa jarar junubi sannan a tausayawa makoci wanda yake na nesa wanda bai da dangantaka na jini tare da mutum hakanan wa sahibi a biljambi hakanan a tausayawa wanda yake kusa makoci aboki na kusa aboki na kusa babu wanda ya kai iyalinka a cikin abokai in an ce ma abokinka number one wane ne a matarka na duk wanda ya zo sai dai ya zo nan mutum eh ita ce ba ka da wani ma makwauci ne ya kai ta zama makwaucin makwautaka da kai ai ita ce makwauciyarka ta farko kafin duk wanda za ka ba haƙi na na makwabtaka sa'annan wa bin sabil Allah ce a kyautata wa dan tafarki wato matafiyi wanda guzurin sa ya yanke ko da mai kudi ne kuwa in ya shiga yanayin tafiya guzurin sa ya yanke lalle a taimake shi sa'annan wa ma malakat aymanukum da abin da daman ku ta mallaka su ne bayin ku waɗannan bayi da ake magana da babu su dan aiki suna shiga ya shiga matsayin su kamar da maluma suka yi bayani akwai waɗanda Allah za ka ga ya sanya mutum a ƙalle suna ƙarƙashin mutum a'a yaron shago ne a'a direba ne a'a mai aiki a gida ne mai wanke-wanke a'a mai shara ne a'a mai gashi nan duka sun zama Allah ya sanya su a ƙarƙashin mutum yana da iko a kansu in ya ga dama ya kyautata musu in ya ga dama ya kuntata musu in ya ga dama ya zalunce su da zai iya yi to duk umarni ne na Allah ta kar ai haka a kyautata musu mutum ya kyautata yawa kai shi shi ma zai ga kyautatawa yarhabu man fil ardi yarhabukum man fis sama ku kyautata ku kyautata wanda wato suke kasa da ku dan wanda yake sama da ku ya ji kanku shine Allah yanda kuma tausaya haka za Allah madaukakin sarki zai tausaya muku wa anil ma'ruf ibn suwaid qala ra'aytu abazar رضي الله عنه عليه هلة وعلى غلامه مثلها فسألته عن ذلك فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعينه بأمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية هم إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليدعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم متفق عليه an samu wanda hadisin daga ma'arur dan suwaidi yadda Allah su kara tabbata a gare shi yace na ga abizar yadda Allah ta kara tabbata a gare shi na kalle shi suna tafiya tare da wato bawansa ga Abu Zarin ga bawansa suna tafiya to abin da ya bani mamaki sai na ga sun yi anko ai an sa anko ko na anko yawa ka irin rigar da ke jikin abizar irin ta ne a jikin shi yaron bawa ya ce sai na tambaye shi na ce a mai gida yaya kuma irin kayan jikin ka shi ne abin nan kamar yadda ka zo alhaji da direban su sun yi anko a wani ya ce tab o ba a yi ko? ko da yake an taɓa ban labari amma ba zan baku ba gaskiya ne akwai wanda aka ce in ma direban na shi sako riga da kyau sai ce je canza wai ai ba za a gane wane ne alhajin ba za a samu mutane ba za su gane wane ne mai gidan ba to yace ya gansu da kaya iri daya sai ya tambaye shi shi ne sai shi sayi na abin zarin ya ce abin da ya faru kaga haka nake kyautata wa bayina ya ce a lokacin zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ne wato cewa shi ya zagi wani bawa a zamanin annabi sallallahu alaihi ya zage shi ya aibanta shi da mahaifiyarsa a ce dan kaza dan yar dan gidan wance ya gaya masa magana kamar na zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ji dadin maganan ba sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mata ya ce wa Abu Zar ya ce kai kana da dabi'u irin na jahiliya wato zagin mutane dan bayi ne ta zage su wannan ɗabi'u ne na jahiliya yace ai su waɗannan bayi da kuke gani ai ƴan uwanku ne ƴan uwanku ne amma Allah ya mai da su ma'aikatanku kuma ma'aikata ne a gare ku wato su ne muku hidima Allah ya sanya su a ƙarƙashin ikonku ba wai dan kun fi su ba ko ba haka bane so da yawa za ka ga mutum shine alhaji yaran shagonsa a kato akwai wanda ya fi shi ko babu a tsawo akwai wanda ya fi shi a shekaru akwai wanda ya fi shi a wayo ma akwai wanda ya fi shi amma haka Allah ya ga dama eh a karatu ma kwarai amma haka Allah ya ga dama haka Allah yake yi ya sai ya sanya shi shi ya sa manzo Allah ya ce maganin dan suna karkashin ku ba dalili ne na abulakanta su ba da haka ba wato ɗan uwanku ne amma Allah ya sanya su a karkashin ku sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce daga yanzu wanda duk ya kasance akwai ɗan uwansa a karkashin sa to fali da yanku mimma ya akwai ya ringa ci da shi irin abincin da yake ci an ji ko su direba za su more eh su masu aiki manzo Allah ya ce ka ringa ci da su abin da kake ci sai ya ce wani yalbisu mimma yalbisu yalbas ya ringa tufatar da shi irin abin da yake tufatarwa wato Abu Zar yana mar jawabin dalilin da yasa ya ganshi da riga iri ɗaya da bawansa yace kaji abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana sai yace kuma wala tukallifuhum ma ya zalimu kada ku dora musu aiki da ya fi ƙarfinsu da aikin da za ku sa su sa su aikin da za ku iya wanda da yake so dama a yi masa biyayya to sai ya sa a yi abin da za a iya sai manzo Allah ya ce fa in kallamtu mu ba'idu idan ko kun sa su aiki mai wahala to ku taya su ku taya su tunda ba za su iya su kadai ba sai ku taya su yin aiki to kaji dalilin da yasa yake haka kuma cikin haka akwai wato kankantar da kai wanda duk wanda ya Allah yake daga darajarsa wa nabi hurairah radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحد أحدكم خادمه بدعامه فإن لم يجلس معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه ولي علاج علاجه an samu hadisi daga Abi Huraira da Allah ƙara tabbata a gare shi daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace idan ɗayan ku bawansa ko kukunsa ko house boy kamar yadda ake kiransu yanzu ya zo masa da abincinsa to manzo Allah yace idan ba zai iya zama da shi su ci abincin tare ba to ya ba shi loma ɗaya ko loma biyu kaga in kaza ce sai a ce cinya ɗaya na ko cinya biyu ko ko fukafihi ɗaya ko fukafihi biyu shi ne shi au akalatan ko au akalatani ko ci ɗaya ko ci biyu kadda ya ma abinci kuma shi bai ci ba sai ya ba shi manzo Allah ce saboda ai shi ya dauki nauyin shi ya dafa abincin shi ya yi abincin wannan kuma yana sa mutum ya zama baya da mugunta idan aka ci gaba ana haka sai ka ga shaidan ya zo ya shiga tunda har ma zai kara mai ringama da huwa abincin mai daɗi tunda shi ma zai ci amma in ya ga ba zai cewa sai ka ga babu shi yasa a ringa san musu abin da ake ci ba kuma wani abu daban ba wani za ka gani direbansa ne ko min aikinsa ne ko tafiya ta kama su wai sai a je hotel shi abincin da zai ci daban abincin da direban zai ci daban ba daidai ba ne kai ka siya man ka ci shinkafa da kaza shi ma shinkafa da kaza ko shi kenan dan dai a more ya fi ya fi nutsuwa ya ba a ce kawai shi wani iri wani aboki na ya taba gaya na taba zama a lagos yana aiki a maritime ya ce ya taba daukan kuku kuku daga kasar yamurai a lagos ne ya ce shi yake masa abinci ya ce kullum ya kawo kaza ya dafa sai ya sa masa dama ya ce amma ya dinga ɗiba ana maganar ne yake ba mu labari ya ce ya ce ya dinga ɗiba ya ce ta kullum ya dafa kaza sai ya sa gashi zai kawo kaza cikakke sai ga an sa masa fuka-fiki guda biyu da ko wuya ne da kafa baya samun yace yana haƙuri ne da yake an dade wata ran sai ya kira shi yace kai me yasa kullum za ka samu kaza sai ce wai a garin su ai manya haka ake musu wai shi a garin su in ya saba wato manya ne suke cin ya ce to daga yanzu kai ne manya ya ce yanzu daga yau na mai da kai kai ne manya yawa eh kaga ya ce masa ya ce yanzu na baka mukamu yanzu kai ne manya ni tsakiyar ka ringa kamu na yaran kai kuma ka ringa cin na na manya ta alhamdulillah sai mu tsaya nan an ji tambayar ai ya ce yana yawan malaria to shi yasa yakan sai magani ya ajiye to shi ne sai wani ya ce masa ya ji wani malami ya yi wa'azi cewa wato ba kyau mutum ba ciwo ma ya sai magani yana ai rashin lafiya ibada ce shi ne ko? so ba a san kamar rigakafin ne yana magana matsayin rigakafin shi ciwo ba shakka ba mai sa shi shine Allah ba a danganta ciwo ne ga Allah saboda ladabi eh shi yasa zaka ji alqur'ani annabi Ibrahim alaihi salam da Allah yake ba da labarin da ya wa idza maritu yace fa huwa yashfin eh wallazi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maritu fa huwa yashfin yace ladabi ne yasa amma Allah shi ke sa ciwo Allah shi ke ba da lafiya to shin mutum zai iya sayan magani da shirin in ciwo ya kama shi misali sai me nake faɗi yawa ainihin malumar da suka yi magana cewa ba a taron ciwo har ma a siya masa magani akwai magana akan haka amma abin da yake ya tabbata shine za ka iya siya kuma za ka iya ajiyewa kuma shi ciwo da ya ce ma ibada ne tabbas ibada ne amma dai ba a fatan shi in kuma an yadda a yi magani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ta dawo ya ibadallah fa inna la ma anzala da'an illa anzala ma'ahu dawa arafahu arafahu man arafahu wa jahilahu man jahila ku yi magani ya ku bayan Allah Allah bai saukar da wata cuta ba face ya saukar da maganinta wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani eh amma dai ana son ne kawai abin da ake so mutum ya ringa haƙuri in Allah ya jarrabu mutum da ciwo ba ana nufin kai ya magani ba amma dai ya ringa haƙuri ai an gane haƙuri ya ringa ciya da sanin Allah yake ciwon sannan jarabawa sai ya ringa juriya ba a san mutum ya zama mai raki wani yana ciwo kaɗan duk gidansu an shiga uku iyalinsa duk kowa ya dinga surutu kenan yana ba a so akwai wanda za ka ga Allah ya taimake suna daure za su yi rashin lafiya wani kuma ta saba sani ina nufin sai dai in wani dalili ya sa sai ta ganke yana shan magani ta ce ya baka da lafiya ne misali to haka ake son a ringa samun wannan juriya dan lada ake samu matukar mutum ya mai da al'amarin ga Allah sai ya samu lada jarabawa ce Allah ya ba mu lafiya to alhamdulillah a taimako wato za a yi
wani mutane ashirin ko kana da yayin ido abin da muke cewa kasa ko kuma kana da ciwon ido ko kana da na mutum da turai da tukwan da ba shi da rayu da duka za ka zo na ba mu tsoron amana awa da littafi mana awa gwamnati ta mun na mana zuwa mana awa da sunan mutum da telefon number sai kuma janda mace ko namiji daga yau zuwa kwana biyar Allah mai ta nan ban taɓa ganin mai kasa da ba wato wannan abu ne shi da lafi biyu bal Allah mai kuma akwai a sa sunan ba kai ba ma nan ba har gida duk lokacin da zuwa masallacin nan ko da kan wanda yana gida kai ko da ake a wasu ne ko kan da yanzu haka a wanda yake gida a sa sunan ba amma idan yau da ashirin zan sake neman alfarma a gari ko za su kara mana goma dama da wani salamu alaikum wa rahmatullahi Allah ya saka da alheri sai dai malam magana da yi batun magani afuwa malam na'am alkitanci wa kan yanzu ko kullum ba a so kai kanin magani wai dan kana tsoron ciwo to kun ji ma amma akwai maganin da ake so ka ajiye na yara ciwon ciki kwalli amma wanda ya tambaya batun malaria ai malaria ba a ajiye masa magani sai in ka ajiye magani sauro da ya yi ma wannan mosquito da shi ne halitta da ya mutu dan adam
gaskiya ne zai ce au ba ta ajiye maganin malaria ba za mu yi ne to sai koma kai na Allah kaga da shi yaro da kusa kusa malaria kafin ka ba da dosin yaro na adam ka samu wahala dan kuma ka ba za ka samu rubutu da riba saboda haka akan ajiye magani ne kamar panadol kamar maganin glucophane kamar maganin mura amma ka ajiye antibiotic ka ajiye maganin malaria sai dai ne a kanana saboda sun ne malam da wannan ya mana ko kai ne ta soke ka ai wannan ba da ya soke maka assalamu wa alaikum assalam to Allah madaukakin sarki ya saka da alheri na eh eh hadda gula kuma ya rubuta shi a lissafi eh na
amma ba shi da wahala eh to Allah madaukakin sarki ya ba mu lafiya amma an likita ya kira sauro wato sauro wata na ya kamata a yi karatu a kai shi. kun ga sauran da kuke gani idan sa guda ɗari ne fa wallahi eh sauro da ka gan shi nan ido guda ɗari Allah ya masa ba shi yasa ka gani inda ka shiga sai ya kamo ka ba ba shi yawa yana da abubuwan mamaki eh Allah madauka zuciya hudu kuma Allah ya mara eh ai in kana jin halitta wato Allah Allah fa tabarakallahu ahsanul khaliqi ai shi ma wata makaranta ce sauro na fi sallu ala nabiyil karim اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك على كل شيء قدير اللهم اخذنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نبتال من تحتنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منا والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا سبل السلام يا هادي يا سلام وجنبنا فواحش ما ظهر منها وما بدن برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله